الرحمن الرحيم الحمد لله الذي السامعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم lahadi ashirin ga watan rabi'a ne sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da nawa shi daga watan hudu ko shi daga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya aya ta wato hamsin da tara za mu ci tun da ba mu fassara ayoyin ba za mu dawo baya darasi na hudu kenan a wannan sura mai albarka suratul naml wanda su ita ce sura ta ashirin da shida muna roƙon ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم
Allah madaukakin sarki yake kuli alhamdulillah kace godiya ta tabbata ga ubangiji wa salamu da kuma aminci ala ibadihi alladhina safa akan bayin ka waɗanda ya zaba sai Allah madaukakin sarki yake Allahu khairun ko Allahu khairun shin wato amsatul istifham sai aka fara sawa a farko shin ubangiji madaukakin sarki mai suna Allahu khairun ji yafi alkhairi amma yake kun ko ko ababan da suke hada Allah da shi tsakanin ababan da suke hada Allah da shi da kuma Allah madaukakin sarki wanne ne yafi alkhairi a cikin sai Allah madaukakin sarki yake amman khalaqa as-samawati wal arda ko kuma wanda ya halitta sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'a kuma yake saukan muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'ika sannan ya fitar da tsirrai daga cikin wannan wato ruwan da aka yi muku hada'ika fitar muku da lambuna kala kala dan jami'i ne na hadika hadika kuma lambu ce za ta ba jakin mai ɗaukar hankali ne ban kai ka je ka ga lambu kayan marmari masu yawa a cikin masu ɗaukar hankali ma kana lakum an tumbitu shajara bai dace ba ma za ku iya fito da tsirran cewa ba Allah ne fito da shi ba duk dabarar ku da gogewa ku abin da ya jabi ilimin tsirrai ba ku da yadda za ku iya fito da wayannan bujirin da suka fito yanzu a ilahun ba Allah shin akwai wani Allah da za a bauta wa tare da Allah madaukakin sarki sai Allah yake balhum qaumun ya'dilu bari wannan magana su mutane ne da suke karkacewa suna barin gaskiya ba sa san gaskiya duk wayannan adilla ce akaliya wato dalilai ne na hankali da aka kawo don su hankalta amma ba su hankalta ba sai Allah ya kara mai musu da tambaya yake na
أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا أإله مع الله bal aktharuhum la ya'lamun Allah madaukakin sarki ya kuma tambaya yace amman ja'ala al-arba qararan ko ko wanda ya sanya wato kasa gaba daya qararan ai qaratan sakinatan sabita ta zanto tabbatacciya domin karkashin kasar da muke akai sun ruwa ne to in ba da iko na Allah madaukakin sarki ba a ga dora wani abu solid akan ruwa wanda yake rufe ko shakka babu tambal tambal zai wata ran sai dai ka ji can garin an burma can gurin ma an ƙara burmawa ko kai ka ja ruwa a gidanka yanzu in fayil ya baje ba a sani ba wata ran sai dai ka ga kawai wani guri yana rikawa to Allah madaukakin sarki ya dora mu akan wannan ruwan amma kuma kasar ba taɓa samun ranar da za a ce ma wato 19 kaza ba ko a wato wato ƙarni na kaza ƙasa ta taɓa burma saboda wato ruwan da aka ajiye ya cinye ƙasar ko wanda ya sanya ƙasa ta tsalanto wato tabbatacciya waje ala khilalaha anhara ya sanya koramu a tsakankani a tsakankanin wannan ƙasar da Allah ya dora a ban ƙasa waje ala laha rawasi sannan ya sanya duwatsu manya manya manyan duwatsu waje ala bainal bahrain hajiza sannan ya sanya kuma wani kare karo wato wani abu tamaki wanda yake tsakanin ruwan daɗi da ruwan zarfi ubangijin da yayi wannan gaba daya kamar yadda a baya can mun biya da ma ayoyin da suke nuna haka a cikin suratul furqan wa huwa allazi marajal bahrayn hadha 'abdu furat wa hadha milkun ujaz sai Allah yake wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ko sannan kuma a suratul rahman yake marajal bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan kaje ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya ajiye ruwa ga na gaci ga na dadi amma wannan baya shiga na wannan wanda wannan yalla wannan suna suka yi amma wanda zai ci a Najeriya shi kan na kongular ko to ko wannan ka duba yalla bai ya ga ya mun ji kwanaki idan ka sa kai kai sa a YouTube za ka ga ni za a nuno ma yadda za ka yi garuwa a wannan ga na zarfi ba wai sai an je wata duniyar ba ba wanda in ka nemi ka rubuta ayar kai kawai marajal ba a rai yalta ya baina huma barzakun ala jalibu ai da koji ko kaga anan nan Najeriya wanda in ka je koji yanzu nan ma zaka ga iko Allah maka sosai to in ka sa wannan marajal ba a rai yalta ya zaka ga da ake nuna ma teku da ruwan zarfi ya doga na daji sun tawo amma wannan baya shiga wannan kuma babu wani katanga da aka sake tsare to duk sai ake tuna musu Allah Allah da yayi wannan ubangijin da yayi wannan ko shakka babu ya kamata ka sallama ka bi a guri ne fa zaka ga kasar ne za a lalubo ruwa ka je na dadi wani kuma a lalubo ki ka jera zarfi a cikin kasar duka to ubangijin da ya bada wannan kariyar ya kamata ka mi kauyen ka zuwa gare shi to shine Allah madaukakin sarki yace amman ja'ala al-ardha qarara okay shi da Allah madaukakin sarki ya ga mana kai wa huwa allazi maraja al-bahrayn yaltaqiya bainahuma barzakhun la yabdiya a tsakanin su akwai shamaki wanda sai baya zalunta daya to shine shi ma ajizan shamaki kenan ai ilahu ma Allah shi akwai wani ubangiji da ya kamata a bauta wa ba Allah ba yake bal aktsarum la ya'lamu bari wannan magana da yawan su ban sani bane inda sun sani ba za wa Allah ta waye ba kamata ya yi su bi kauya su bi sai Allah ya ce
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ الله مدوكacin sarki yace amman yujibul mutarra idza da'a shin wane ne yake amsawa al-muqtar wanda yake cikin tajin hankali da kunci da matsaloli duk wanda ya shiga wani matsala ta damuwa to waye yake amsa masa idan da awu idan ya kira shi wa yakibu su'a kuma yake yare masa damuwa wato wasu ababai na muni da suke damunsa wa yaj'alukum khulafa al-ard sannan ya sanya ku zamto mamaya halibobinsa a ban waye biye wannan Allah ne sai yace a ilahun ma Allah to akwai wani ubangijin da za a bauta wa tare da Allah madaukakin sarki sai yace kalilan ma tazakkaru amma fa kaɗan ne masu tunani masu cikin jini akan irin wayannan abubuwa Imam Ahmad yana da wato ruwayar hadisi da ya rawaito karkashin wannan ayar da yake faɗa cewa akwai wani bawan Allah da wato ya taɓa zuwa gurin Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce ya Rasulullah akan me kake kiran mutane zuwa ga addini akan me kake kiran sai annabi ya ce ina kira ne zuwa ga Allah da kai gaji wanda in an saka doran fa da audahu ka shafa anka wanda idan Allah ba hukuncin sarki ya jarrabe ka da wani cuta ne wani abu ne kun ci ka kira shi zai amsa ma haka annabi ya ga wannan balaraban kauye wallazi in azlalta bi azli sai yace kuma shi ne wanda in ka bata a daji an gane sannan abun hawan ka ya gudu ya baka radda alaika zai dawo da kai hanya kuma ya dama da abun hawa kabila yadda annabi yake ya ji amsa saboda yanayin mutumin da ya zo masa sai sai yace zai dawo maka da abun hawanka sannan sai yace kuma shi ne wanda idan Allah ya karbe ka da fari to zai saukan ba da ruwa wato ai ba wanda ya ba annabi ya koyarwa saboda idan ka zo annabi alaihi salatu wasallam yana duba yanayin ka yaya kake sannan kuma yace ya saukan ma da ruwan ya fitan ma da tsirrai to sai wannan balaraba kawai yace to bawo Allah ya mun wato wasiya ausini yi mun wasiya ga annabi yace biki la ta subbanna ahada wala tazhadanna fil ma'ruf walau an talqa akaka wa anta munbatidun ilayhi wajhak sai yace abin da nake so da kai tunda wasiya kake in ba abin da ake kira wasiya shine ka ga wa mutum maganar da ko ba ka ran bayan ka mutu zai ci gaba da amfani da ita sai yace to kar ka zagi kowa kai kenan sannan abu na biyu yace kada ka gujewa duk wani abu alheri idan da ana gani duk abu alheri aka kwaɗaitar sai ka yi kokari kai don baka san me Allah zai karba a ayyukan da kake yi ba za ka ji alkiyama ba kai ayyuka da yawa sai Allah ya ce duk ba na so kaza da kai shi na fito dalilin wannan abun shi sa ba a so a raina alkhairi ko ya yi sai annabi ya ce da shi ko da ka haɗu da dan uwanka ne kana ne sakin fuska shi ma sadaka ne ka haɗu da dan uwanka ka sakar ma fuska shi kan zauna annabi ya gaya maka sai kuma annabi ya ƙara maka cewa walau an kafurka min dalbi ka fi ina ilmuttaqi sannan ko da gugar ka fi ka zo ɗiban ruwa kana ɗibuwa wani zo ɗiba ɗibo ka zuba masa yace shi ma wannan karkai wasa da irin wannan shi za muka ce aiki alkhairi karkai wasa ne to sai annabi alaihi salatu wasallam yace wata jirin ilani kusa sannan za ka sanya tufafi ka sanya ji zuwa rabin kaurin ka kada ka rika sa ji kana ne takama da jan yana jan kasa annabi ya masa wannan wasiya wani bawa Allah ya taba zuwa gurin dahu wanda ake kira uwaisu bin uwaisu uwaisu ibnu ibnu salih in ban manta sunan sa yaje gurin dalibin ibnu abbas dawud eh ba shi da lafiya ya je duba ya ji ne sai ce da ji dawud yi min addu'a sai dawud sun ga yace da ji yi min addu'a shi wai ce ibnu salih ne yace wa dawud yi min addu'a shi wannan tabi ne dalibin ibnu abbas sai dawud yace da ya baba wa Allah baka ji abin da Allah yake amman yuribul muqtara idza da'ahu wa yaktibu su yadda a yanayin da kake ciki kai ne kike yanayin da kike addu'a Allah ya amsa mara lafiya ce duk lokacin da baka da lafiya so ake ka rika yawaita addu'a Allah ya yi ma ya shiga ma yanayi ya ma kaza ya ma kaza ana so ka yawaita wannan mara lafiya kusa yake da Allah ya amsa wa addu'a saboda haka wannan shine abin da ya ƙara jawo hankalin mu akai shine amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yaktibu su ويجعلكم خلفاء الأرض شيء سيأكم وما يا أبا مكة شيء إن يشاء يذهبكم ويستألف من بعدكم ما يشاء كما أنشأ من ذرية قوم آخرين ko kuma banda an'am ka koma can cikin suratul an'am din da har yau wa huwa alladhi ja'ala kum khala'ifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ko kuma ayat bakara da Allah yake wai qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to sai Allah madaukakin sarki yake aya ta karshe kalilan ba ta zakarun to kaɗan ne masu cincin ne akan waɗannan abubuwan da Allah yake faɗa sai Allah yake ne amman ya ji amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yusilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi alim Allahumma Allah ta'ala Allah amma Allah madaukakin sarki yace an manya hadisun fi zulumatil barri wal bahr ko kuma wane ne ke shiryar da ku a cikin jiffai na na tsandawi shine ban kasa wal bahr da koji idan kun shiga wa yake shiryar da ku ya nuna muku hanya wane ne da Allah yake wa alamati wa bin najmi hum yahtadu da tauraro kawai mutumin kawai idan ya bata adaji tauraro kawai ne kallare shi to nan bangaban zani aka ce sun sun bata har yanzu kai kana da wani application comfort ne da zai nuna ba cewa idan ka bata unguwa kaza ko guri kaza zai iya nuna ma cewa ai guri kaza za ka yi ba guri kaza ba to zuwa nan lokacin abin da suke gane hanyar da jiki ne tauraro shi za a tada ibn da'ama a sabili ne aikin tauraro abubuwa uku ne na farko Allah ya halicci tauraro ne don su zama ado a sama ولقد زينا السماء الدنيا ko bi masabiha to na biyu kuma aiki na biyu sai annabi alaihi salatu wasalam yace ko abda abu kata da ibnu da aba yace lakin Allah yace wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sannan an sanya tauraro ne zama alama da zai tsoro mutane hanya ba wanda za a yi ba bincike da shi cewa ai karfe kaza saboda tauraro kaza ya fito dan wasu su kuma abin da suka koma kenan aiki ne cewa ga kada kai kaza yau a yau da yau tauraro kaza ya fito babu arziki a yau ko ba a'a to ka ga mun ka tada yace ba wani tauraro da zai fito da ba shi da wannan yanayi gaba daya duk tauraron da ya fito a ranar wani zai arziki wani zai talau wani zai mutu wani zai rayu ko ba haka bane ko wanda irin tauraro ba wani tauraro da zaka kalla ka ce in yau zo arziki ne kadai yake bayyana to amma wasu yake wannan dabarun sai a ce ai tauraro kaza ko kuma tauraron ka bai dace da kaza ba shi kenan shi ne za ka ga wata har duba suke yanzu za ka yi aure za ce wai wani bawa Allah ya zo ya mana an ce masa sunansa kaza shi yanzu wanda zai aura mai suna ko Zubaida ko Aisha something like that cewa wai ita zai nemo in ba ka ba wai tauraron ka bai dace da naka ba duk wanda ya aura ba zai zaura lafiya nace za haɗa ka da aiki kuwa wallahi za haɗa ka da aiki yazo yace wanda Allah duba masa ko mai juna zubai da Islamiya da yace wallahi in ma akwai bazan nuna ba ba Allah saboda ka riga ka yi dalilin da wannan shi sai zubai da ya eh saboda ita aka ce wani da zai da tabu wani alaran ma da muke da da yace shi ma wani abokin ya taba ga ba suna yi yace ya junan matarka yace junan ta Aisha yace kai kuma bai faɗi junansa kar wani su gane waye saboda haka sai yace kuma lafiya kuke zaune ce lafiya da yace kada yace ba zai yi wannan sunan ba ta addu'a yace wallahi lafiya da muke zaune to sai ba shi sai ta amsa yace wata amma Umaira ake ce yace yace yawwa nace ai malam kai ka ba da mu nace ai da kyale ji zaka yi haka saboda haka duk wannan kaga karuma karuma ne kawai ilimin Allah madaukakin sarki abin da yake abu su to ilimin Allah ne kamar yadda zamu zo kan aya nan gaba ba ai wa Allah karam bai an bai da da kyau ku to saboda haka ga aikin wato tauraro na biyu kenan na uku kata da ibn da aba yake kuma amfanin su na uku shine jiban jinan waje Allah rujuman lishiyati shine za ku ga ana harba muku wannan kibiya da ake kallo a ce ga kaza ga kaza nan an ganta da dare saboda haka wannan kibiya sai da ake harbo aljanu masu kokarin sata ji kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul jin to shi ne Allah madaukakin sarki yace to amman ya hadikum fi zulumatil barri wal bahr wa man yusil riyah waye kuma yake aiko da iska jami'in iska an ce sakwata suna da jami'in iska sai iskoki amma a gurin bahaushen Kano kace iskoki iskokai ko iskokai kana nufin aljanu kenan saboda haka iska da yawa idan kuma ana jami'in iskokan kamar yadda suka faɗa saboda haka waye ke aiko da iska daban-daban bukiran wadda take a wata kira al-nusra wadda take watsuwa tana al-mushr idan take nusran ne watsuwa kenan wadda take spreading bukiran kuma wadda take al-mushr wa huwa alladhi yutilu riyaha bukiran bayna yaday rahmati shi yake aiko da iska ta yi al-mushr kafin zuwa rahama sai ita ce ruwan sama to shi ne yace wato wa yutilu riyaha bukiran yake aiko da iska a matsayin al-mushr bayna yaday rahmati kafin zuwa rahamarsa sai Allah ya ce a ilahun ma Allah akwai wani Allah da ya cancanta abota wa ba Allah da ya wa'annan abubuwan ba sai Allah ya ce ta'ala Allahu amma yushriku lalle ubangiji madaukakin sarki ya fi karfin duk abin da suke shirka da shi a kansa wane mutum sai Allah ya ce ni أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أإله مع الله لا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Allah madaukakin sarki yace amman yabda'u al-khalqa thumma yu'idu to waye yake farar da halitta sannan ya bai da ita ya farar da ita sannan ya dauki ran da ya mai da ita zuwa gare shi waye yake wannan wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi kuma waye yake azurta ku daga sama da ƙasa waye ne wannan ɗabi'ar gaba ɗaya kamar yadda ya gaya mana a can cikin suratul rum wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa wa ahwanu alayhi Allah shi yake wato farar da halitta zanne ya mai da ita a wato yadda ya fare ta din wannan abu ne mai sauki a gurin Allah amma ka tambayi injiniya kai cewa tsakanin kirkira da kuma gyara wanne ba sauki zai gaya ba to saboda haka kirkira za ka duk wanda aka ce project zai sabo sabo kar wala yake ja amma wanda zuwa zai dauko na wani ya dan yi gyare gyare wannan da sauki to Allah madaukakin sarki shi kuma kirkira ita ce mai sauki a gurin ba ne mutum ba ne mutum saboda haka to shi za ya gaya mana sannan kuma can a masu wasu buruj cewa inna ba ake rabbika la kadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id shi yake farawa kuma ya mayar Allah madaukakin sarki kenan ko kuma inda yake cewa was sama'i zati raja wal ardi zati sana da Allah madaukakin sarki yana magana akan wato wannan aya ne a dunkule to shine waye yake farar da halitta yabda'ul khalqa thumma yu'idu waye yake barar da halitta sannan ya mai da ita wa man yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne yake azurta ku a sammai da kasai a ilahu ma Allah akwai wani abun bauta wanda ya cancanta a bauta wa ba Allah ba babu yake kul hatu burhanu to ce ne da su ku kawo hujjojin ku in kuntum sadiqina in har kun kasance sadiqina masu gaskiya ne in ka kalli tsarin ayoyin da Allah ya rika lissafowa ko ina da abin da bayan an ce a ilahu ma Allah zaka ga abin da ake kawowa ya dace da zuwa shi za wanda yake hadda in yana tadabburi yana bibiyar ma'anonin ko yayi mata da kansa zai iya tuno cewa bari ya dawo ya gyara idan yana tadabburin ayoyin da yake biyawa sai Allah yake ni na'am قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون
فنعمت بل اشتارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون الله يقول يا موت لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله duk wanda yake cikin sammai da wanda yake kasai gaba ɗaya ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kaga Allah umumi yayi ba a ware kowa ba mala'iku ba san gaibu ba annabawa ba san gaibu ba manzanni ba san gaibu ba kuma cewa annaba ba san kai ba bai rage musu matsayi ba domin matsayin Allah ne an bayyana da ku an ja ba da wannan misalan banda ayoyi mu dau ayoyin guda biyu ba da misalin su ba tare da mun fassara ba da Allah yake wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu zuwa garbi da kuma inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham ita ba ila akhir al-aya wayannan ayoyi da wannan ayar guda uku haka take zo kai magana akan gaibi in ka dauke shi su kai ya yi ka kai awa ɗaya tana bayani ko fiye da haka ba tana bayani akan abin da yake abu gaibu abin da yake nuna annaba ban san gaibu ba da yawa kaga annaba ne da ya salamu an yi tafiya lokacin da za a yi wata fita aka je aka yada zango lokacin da aka yauna na Aisha kage mun biya wannan a suratul nur da aka je aka yi mata kage kwa kaga an yi da kwana da kwanaki kwana 20 da wani abu wajen wata daya gaba ɗaya madina kowa yana cikin tashin hankali annabi alaihi salatu wasalam sai ta kai matakin da matar ta ba sai in yi shigo baya zuwa ce yanzu saboda wahayi bai sauka ba inda annabi ya san gaibi ba zai zo wato ya dau wannan lokacin yana cikin damuwa kuma sauran mutane ba kowa na gari duk mazoyan wa annabi alaihi salatu wasalam kowa ya shiga damuwa ba da ba za a bar abun haka ba sannan wato ga lokacin da sarka lokacin da ayat ayat mawa ta sauka sarkan na na Aisha ta ba da aka rike neman ta ashe taguwar da take kai ta danne ta inda annabi ya san gani ba za a ta neman ta har a fata lokaci to rage sanin gaibi baya rage wa annabi daraja ko daya amma wasu saboda an tashi da al'ada da waƙoƙin mawaka a shi a rawu ya tabi ohun rigawun ake yi ne sai kawai aka ɗauki abubuwan cewa an an ji annabawa san gaibu ba sai a ɗauka an rage musu matsayi ba kuma ragewa akai ba domin matsayin Allah duk abin da Allah ya sanar da annabawa ko ya tashi daga gaibi ya koma wahayi wannan shi ne abin da yake daidai to yi za a ce sammai da kasai kaf ba wanda ya san gaibi sai Allah wa ma yata'una ayyana yub'atun wannan ayar abin da yasa muka kawo karka je in likita ne ma tsanin ba gaibi ya gaya ma ba ilimi ya gaya ma yawa domin da haka bai likitan yanzu ya gano cewa ya duba ba sai namiji ne ko mace duba da ilimin da Allah ya baki ya duba ya gaya ma cewa wannan namiji za a haifa ko yan biyu ko yan uku amma ba zai iya gaya ma cewa a wata ƙasa zai mutu ba sannan mai kuɗi ne ko talaka injiniya ne ko medical doctor ko to shi ake magana kai ba wai sanin wai wa za a yi ba ba ji bane wannan da ake magana akai likitoci wa hurumin Allah suka ji ba ilimi ne ba komai wani an gane ko yawa to shine Allah madaukakin sarki yake wa ba ya karuna ayyana yub'athu ba su san ba su san kuma wato a ina ne wa yaushe ne za a tage su ba ba su sani ba bal daraka ilmuhum fil akhirah wa ne mutum Allah yake bari wannan magana idaraka ilmuhum fil akhirah ilmun su yana bibiyar juna ne har zuwa lahira abin nufi na san farkon farko da suka zo sun karya da alkiyama in ce in gaskiya ce ai da tuni ba kai yanzu ba tashi alkiyama ba wanda suka biyo su masu ma haka shine idaraka ilmuhum duk wanda suke duk generation din da aka yi gada suke a gurin iyayensu cewa ba su yarda da alkiyama ba shine idaraka ilmuhum fil akhirah har zuwa ranar alkiyama kuma haka abin da ya zama sun dauki wannan dabi'a ba su yarda da alkiyama ba sai Allah ya ce bal hum fi shakkin minha bal wannan magana suna kan kokonto dangane da alkiyama bal hum minha amun bal wannan magana ai dangane da alkiyama ba sun makanci ba sa ganin gaskiya ba wai makancewa ta ido ba makancewa ta zuciya ba sa ganin gaskiya su karbe ta sai Allah ya ce نعم فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون Allah madaukakin sarki yake wa qalil ladina kafaru sai waɗanda suka kafirta suka ce ai da kunna turaban yanzu shin idan mun mutu mun zama turbaya wa aba'una mu da iyayenmu da kakanninmu a inna la mufrajuna za a fitar da mu daga ban kasa ko kwanto suke wannan tambaya ce ta inkari ba ba wai sun a ko kwanto suke ai ba zai yi ba abu ne da ba zai yi ba ce mun mutu mun rage dige mun zama kasa kawai a tafi mu sai Allah yake la qawlu wa inna nahnu sai ka ƙara magana da cewa an mana wannan alƙawarin mu wa aba'una da iyayenmu mun kabin kabulu tun da can inda an mana wannan alƙawarin iyayen mu ma irin alƙawarin da aka yi musu kenan cewa idan sun mutu an yi kaza duk za a gaje mu sai suka ce in hada kaza ai ma hada wannan ba magana ba komai bace illa asairul awwalin wallahi ta tsuriyoyin mutanen farko ne kawai cewa wai ka mutu za ka kai ko sura shine kinkaya ko ko wani labari wanda ake yi na mutanen baya shine wato asair jam'i ne na kusura kusura kuma tatsuniya kenan ko hikaya labari saboda haka ba komai kake ga mana face labarin mutanen farko sai Allah yake kun siro bil ardi aka ce wa annabi alaihi salatu wasalam ku ga ya mutu kace musu su yi tafiya a bakata domin na zauna bai gagari ba duk wanda ya fi ka yawo ya fi ka ilimi da yawa Allah wanda ya ka zuwa kasashe kisa ko a Najeriya yanzu aka wanda yake zuwa wurare daban-daban exposure da daban da wani idan ya ka kinka karo kawai ko to za a zuwa da to sai hirar karka kare ga mutane ai kariya ne kaza kaza da Allah ka ji kaza saboda ji an haife shi a Kano ya tashi a Kano har kenuwa AC din sa a Kano yayi to saboda haka za a tarji ba za ku ta kawo da ce kariya ne ko ka fada mai ballanta na kuma wanda ya fita kasashe daban-daban to yi da Allah yake kul siru fil ardi ya mutu ku yi tafiya a ban kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku duba ku ga aikin kafirin yake idan kana yawo nan ne za ka gane hikimar da Allah ya ba Allah ko ku yanzu da muke a Kano wata wurin da muke gaba da an mutum ya dan zaga alal akalla a South South yaje ja haya um a South West yaje ja haya a cikin wancan tsakiyar ma yaje ja haya ko ina idan Allah ya taimake ka kai wannan to Allah ya dan mutum ya da zai rage zafin kai sai ga yana yi wa mutane adalci idan ya tashi magana to sai kuwa to shi ne Allah madaukakin sarki yake to ku yawo a ban kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku duba ku ga ya karshen kafire ya kasance sai Allah ya koma lallacin annabi alaihi salatu wasalam shi ke wala tahzan alaihi kada ka shiga damuwa don gane da abin da suke ma wala takun fi baiti kada ka kasance cikin kunci ne ma ya kuruna don gane da makircin da suke shirya maka me da awa kaida ne sai an masa makirci sai an shirya ta domin wanda ya fi ka hakuri da wato sanin ya kamata da wanda Allah madaukakin sarki yake wasanyo da mala'iku kullun killawan ma kirki ake kullun kuma kullun Allah madaukakin sarki lallace da yake cewa ya hakuri dan kai da bakin da bakin da ake kirya masa dan Allah yake ne ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ربك لكم بعض الذي تستعجلون Allah madaukakin sarki yake wa yaquluna zaka ji suna cewa mata hadal wa'd yaushe ne wannan alƙawarin in kuntum sadiqina an haka ya kuke gaya mana kullum a zuwa ce wato za a taji alkiyama in kun mutu za a yi kaza to yaushe ne wannan alƙawarin in gaskiya kuke gaya mana kakannin mu ba haka aka gaya mu aka ce gaya annabi alaihi salatu wasalam sai Allah yake kun gaya musu da cewa a ta da sannu an yakuna rabiba ay karuba lakum da sannu zai aka kusanto ku ranar ba'dul ladhi tastajilun wani sakin ranar da kuke gaggautowa cewa kawo muku shi me kake ci da baka na zuwa shekara kawai ya kace za ka yi duniya yanzu kai bikin da biya ko kai bikin ko kai 35 me kake ci da baka na zuwa ba Allah bayan kakanninka dai aka baka labari yanzu ba ta nan ka sani to shi ne Allah madaukakin sarki yake to wannan abin da kuke gaggautowa da sanni zai zo sani wa inna rabbaka kayya na'am وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون
Allah madaukakin sarki yace wa inna rabbaka lalle ubangijinka la du fadlin ala nasi ma abokin falala akan mutane Allah yace wa kowa falala sai yace amma walakin na asarahum la yashkurun irin mafiya yau mutane ba sa godiya tabi'an mu kenan asarahum la yashkuruna kafirai suna yi kuma yanzu tabi'an mu kenan shi kuma Allah yana so duk abin da yayi ba kankancin da ba ka gode ba wannan shine sinadari wani wato wani kamar ruwa kake zuba wa gonarka na cewa in kana godewa Allah zai rika kara maki kuma la in shakartum la azidannakum aidan kenan amma in baka godiya Allah zai kyale ka domin bukinci kenan duk abin da Allah ya ba ni'ima na ni'ima to ka gode wa yaji ne yace wa inna rabbaka la zu fadlin 'ala nas ubangijin ka mai yin falala ne akan mutane ka duba wato tadabburin ayar zaka Allah bai ce 'ala muslimi ne ba sai yace 'ala nas yana yin falala ga mutane azumi da musulmi sai yace amma walakin aktharuhum la yashkurun sai mafi yayo mutane ba ta gode wa Allah ba sa godiya ga Allah ɗabi'a ɗan adam shine idan ya riga ya ce more yanzu to bayan kwana biyu kuma idan bai samu ba zai ce ba taɓa yi ba wannan ɗabi'a ɗan adam ce sai wanda yake godiya to wanda ke godiya kuma ba shi da yawa duk irin jarraba da Allah ya ba in dai kana gode masa to sai ya baka sauki a rayuwa duk wahalar da za a shiga to shine Allah madaukakin sarki yake wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurum lalle ubangijin ka yana sane da abinda zukatan su suke koyewa eh wa ma yu'linuna da kuma ababan da wato suke bayyanawa kamar da Allah ya faɗa a suratul ra'd ya'lamu sirra wa akhfa Allah ya san koye ya kuma san abin da yake mafi koyuwa ya san sirrin ka ya san abin da yake mafi koyuwa kuma yanzu ne Allah madaukakin sarki yace ne wa ma min ga'ibatin ko wa ma min ghaibatin fi samai wal ardi illa fi kitabin mubin Allah madaukakin sarki yace wa ma min ga'ibatin fi sama babu wani abu da zai tsaya a cikin samai wal ardi ko kasa illa fi kitabin mubin fa dai na cikin lawul mahfuz yanzu yanzu dabba ko wani kwaro zai sauka a gidanka su yi bikin su su tare a cikin gidanka ki ɗaya amma baka sani ba baka sani ba wallahi wata ran fa sai ka sa maganin kwari sai ga dama da kwaran nan a gidan nan kuma a gidan aka haife a gidan ya ɗaya da jikokin su duk baka sani ba to ba wani abu da yake tsuyar wa Allah babu babu da CCTV a gidanka amma ba za ka gano ma wannan dentiyajin da yake ya'ya a gidanka ba ta yi jawa amma Allah madaukakin sarki yana sane da wayannan abubuwan da suka kuyan ma a gida shi da yake alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna zalika fi kitabi inna zalika 'ala Allah yazin a cikin suratul hajj cewa baka baka sani ba cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin samai da kasai to duk wannan abin yana cikin lawul mahfuz kuma wannan abubuwa ne masu sauki a gurin Allah madaukakin sarki to shi za ya gaya mana anan wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin ba wani abu da zai kuya a sama da kasa fa dina cikin lawul mahfuz Allah ya zanda shi sai Allah ya ce إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم Allah madaukakin sarki yace inna hadha alquran kaga wannan littafin alqurani ya qussu ala bani isra'il yana bada labari ne ga bani isra'il akan me asaran ladhi hum fihi yaqtaribu akan mafiya yawan abubuwan da suke sabani akan ga su yahudi kamar me kamar labarin da aka bamu na wato annabi Sulaiman da wannan matar ta saba yadda muka wuce a baya suna sabani sosai ka koma tafsiri ka gani za ka yadda suke sabani akan kisar annabi Sulaiman da kuma inna lillahi wa inna ilaihi akan kisar annabi Sulaiman alaihi salatu wa salam da kuma wato ita mutuniyar saba din ita bulkis ko kuma ka dauko matsalar nana Maryam alaiha salam da kuma annabi Isa alaihi salatu wa salam sabani aka buga su dai dangane da abin da ya shafi nana Maryam da annabi Isa alaihi salatu wa salam saboda haka wannan matsala ce wadda ita kanta suna sabani mai karfin gaske akan to shine Allah madaukakin sarki yake inna hada alqur'ana yaqus ko mu tsaya saboda yan masallaci ina ga bara mu da ta Ranar ta ko. Ta ko. Na. Ina da mu. Aki sallah. Da? Okay. Za ta je kai alwala ne. Ai ka iya zuwa kai. ko kuma dangane da abin da ya shafi sabani da suke akan nana Maryam alaiha salam da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam to sai Allah madaukakin sarki yake wa innahu la hudan wa rahma lallai shi alqur'ani shiriya ne wa rahmatin kuma jin kai ne lil mu'minina ga mu'mine sai yake inna rabbaka lallai ubangijinka ya qadi bainahum bi hukmi lallai zai hukunci a tsakaninsu bi hukmihi da hukuncinsa hukuncin wa Allah madaukakin sarki da kuma hukuncin alqur'ani da ya zo ga musu gaskiya sai Allah madaukakin sarki yake wa huwa al-aziz Allah shine mabuwayi wanda yafi karfin kowa al-alim kuma masani sai Allah yake na'am فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Allah madaukakin sarki yace fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kawai sai yace kuma innaka ala al-haqqi al-mubin lalle kana kan gaskiya al-mubin wanda take mabayyaniya sai Allah madaukakin sarki yace innaka la tusmi'u al-mauta kai fa ba za ka iya biyar da matattu ba wannan matsalar mun tattauna ta alulu wal marjan da akabul janai har muka kawo misalin yan badar dangane da cewa kuma mun taɓa faɗa ta nan ba cewa idan mutum ya mutu yana jin magana mun ba da wannan misalan in badar an dawo musu da rai annabi ne za ta islami ya yi musu magana kuma sun ji sannan kuma wanda aka binne ba yana jin ƙarar takalman mutane a hadisin bukari duk mun ba da waɗannan misalan saboda muna so mu cimma wata gaba ba sai mun faɗaɗa ba sai Allah madaukakin sarki yake naka la tusmi'u mauta kai ba za ka ji yadda matattu ba wala tusmi'u summa du'a sannan ba za ka ji yadda kurma wato kira ba idan wallan mudbiri idan suka bada baya suna masu juyawa suka juya suna masu bada baya sai Allah yake wa ma anta bi haidil ummi sannan kai ba za ka iya shiryar da wanda yake makaho ba an zana nake ga warin fatar makantar wato zuciya ba ta ido ba in tusmi'u bai ba wanda zaka ji illa man yu'minu bi ayatina ba ce wanda ya imani da ayoyin mu fa hum muslimuna sannan kuma suna masu ni kauya ga Allah madaukakin sarki sai Allah yake na وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah madaukakin sarki yace wa idza waqa alqawlu alayhi idan alqawrun mu na azaba ya fita akan akhrajna lahum dabbatan min al-ard Allah yace za mu fitar musu da wata wata wata dabba daga ban kasa za ta fito daga ban kasa to kallimu tana musu magana tana cewa annan nasa lalle mutane kanu sun kasance bi ayati da dangane da ayoyin mu la yuqinuna wa sakankan cewa ba yadda wace ba shine ma da yake hadi dabba ta kuruji fi akhirin zaman wannan dabbar da Allah yake magana akai za ta fito ne a ƙarshen zamani inda fasadin nasu lokacin da barna ta yawa barna ran nan na ba da wani hakkin makaranta mun yi da wanda muka yi karatu a wajen da su ko a kamun jana'i cewa mun biya labaran annabawa a suratul shu'ara mun biya a suratul araf sai na tambaya nake annabi ludu alayhi salatu wassalam me ne gun mutanansa luwadi ko luwadi suke yi akan luwadi aka halakar da wannan al'ummar ba ta luwadi idan mutanen annabi ludu suka dawo yanzu primary za ta yi da Allah dan duk mutanen da suke luwadi a yanzu HPHD din ya harkar luwadi sun wuce sun lullun su ɗaya kenan mutanen annabi su aibu tauye mudu idan mutanen annabi su aibu suka dawo yanzu ma wallahi doziri za su koma domin kawai mudin namu hada extraordinary one duk ana yi na musamman idan suka zo za su sha mamakin kawai mu mutane annabi hud ran nan na tambaya ba ku ga mai ba yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna ko kan garewa ne yau ga girman kai an gane ko ya kira shi karkai mai gidan kai shi kan garewa a ga yawa gaskiya kare da mutum shine matsalar mutanen annabi hud mu ma yanzu al'ummar mu kuma da za su da yanzu za su ga an wuce to mutum ta ba da misalin annabawan duka ne bi dai dai ana halakar da to gaba ɗaya ne fuka mu ba duka muka hada su duka shi ta wallahi na rantse da Allah ba wato shugabanni muke ta ganin cewa muna ta bulenin da yanzu wallahi duk shugaban da zai zo in dai a wannan ɗabi'un muke ba za mu ga daidai ba wallahi tallahi za ku ga yanzu ai wato da san shi shugaban da yake kai yanzu ba wannan tabi'a kowa ya da daraja a kansa ba yanzu matasa sun kuma dauko wani suna jin cewa ko wasu da suke tsammani haka in dai ɗabi'un mu suna nan wallahi sai ya fi wannan lalacewa ya kamata musulmi su fahimci wannan ko Umar bin Abdul Aziz ya dawo yanzu kaga akuya ba ta kura ba ta cin akuya a zamanin da ku to wallahi ko shi ya zo in ɗabi'un mu suna nan Najeriya ba za ta koma yadda take ba Allah Hajjaji kawai za a kawo ya gyara Najeriya sai mun yi zuba sadar wanda zai tattara mutanen kura ko kunci ko kaza ya ce gaba ɗaya a halaka su idan aka gama da wannan da kuma koma wani garin to kowa zai shafa kan ruwa amma Umar bin Abdul Aziz ka ga dai Umar bin Abdul Aziz wanda kura ba ta kai akuya a zamanin sa wani maciyayi ya dawo shekara da shekaru yana dawowa idan suka yi zuwa irin wannan mutanen mutum ne zai dawo daga Kamaru sai wuce Kenya ya wuce Burkina Faso ya wuce sai shekara goma sha biyar bai da gidansa ba a hanya za a rika haifa ba yaya wata ran yana dawowa cikin gari kawai sai ga mushen akuya da kanta da fata shi kare zai ce na rance da Allah Hanifa yaro kawai haka yake ya kara koro dabbobin sa yana shigowa cikin gari sai haɗu da wani dattijo yace ba Allah da Allah tambaya nake yace Allah ya gana sani yace Halifa nake tambaya shi amma ba ko ne kai ku kaga ba ku yi media a lokacin ballanta na yace yace ai shekarar sa kaza da warin duniya yace haba ai na sani yace to malan ka sani ka tambaye sai yace ai dalilin tambayar ka ji ka ji yace ni makiyayi ne zawar shekara kaza yace wallahi kura na shiga cikin dabbobin mu ba ta taba su lokacin Umar da Abdul Aziz lokacin Khalifa yace ina ganin wannan mutan akuyar na san cewa akwai wata matsala ta ba da Khalifa ya mutu yace ai yaro su ki so da haka al'umma idan tana so shugabanta din nagartace ya zama nagartace sai ta rika yi wa kanta adalci kuna ji ba dan Allah abin da kai na je ciwo ina ciwon da tsaro na je ciyan dawa je ga ta sauka da kashi 10% dawa zan siya ta sauka da 20 bazan sai ya ce ya sai mai kayan dawa sai ce mu ai labari aka fara jin za a buɗe goda saboda haka masu siyasi hodin sai suka dena haka lumban ba take sai suka dena yanzu wai masu nakoye suna fito da nasu saboda haka shi kuma wanda bai koyi ba yana jin tsoron ya siya wannan wata irin al'umma ce fa ma li haula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha kuma ina ƙara wannan maganar jama'a ku fahimta da kyau ko kana son shugaba ko ba ka son ka idan ana cikin wahala addu'a kake Allah ya fito idan ka dauki hanyar tsinuwa da kamar da wata da ke yanzu a social media kamar kai ne da ƴaƴanka gaba ɗaya ka samu direba ka sa a cikin motar ka ce kai ta Abuja direban ka ne ka ce bayan ya shiga an shiga sai ka ce to Allah ya sa ka bakance a hanya shi ne misali bayan ka zuba ya'yanka gaba ɗaya ka ce kai ta Abuja sai ka ce Allah ya dace ka bakance a hanya to duk mai tsine wa shugaba ba wannan tsarin ya dauko bayan ka gama tattara su akwai wanda zai wannan ba ba ku ba to sai ko kuma wani ne kake fada da shi dan kwaya ne ya dauko wuka da kyar aka raba ku sai ka gama tsine wa to in ya tashi dawowa da addabi domin ka ji Allah ya raba shi da rahama Allah ya nisanta shi da ita ya ƙara zama dan duniya na gaske sai dawo da adda to wannan shi na ba wani misali na ce na rantsa da Allah ban taba kaunar Jonathan ba amma wallahi ban taba zage ka ba ban kuma taba yi man mummunar addu'a ba har ya sauka ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ya kai mu lafiya domin mu mu ba zanjoji ne haka ya kamata idan ba ka yi shugaba ka bari sai lokacin zabe ka nuna war anan haka ake yi amma tsinuwa bai zata ba kuma yanzu inda kasar mu za ta tarwatse ta lalace gaba daya to kafin kowa ya ja wahala kafin su ja wahala mu za mu ja wahala domin su idan matsala ta faru kan su labarin ya samu dama sai dai ka ji shi a jirgin fito an fitar da ya fita ya bar kasar kai ko kana nan wani ya tafi kamaru wani ya koma tadi wani ya yi kaza wani ya yi kaza to shine matsalar zaki da tsinuwa amma wasu ba sa fahimtar haka sai su dauka wai zagin shugaba idan ka zo a matsayin ka na malami kana zagin shugaba sai ai ma kabbara shugaba mun kabbara a kama ne ko ba ga wani saboda haka sun dora za a ce kin tsira tun da mutum baka ba shi ne daidai ba gabar da da za ka ga yawo shugaba gaskiya gabar da wato duk lokacin da ka samu iko kai da shi karka karka kalli kowa yake ka ga ya mara gaskiya cikin hikima eh bil hikmati wal mau'izati al hasana ko da dukkan garewar da domin annabi Musa ma aka aka cewa aka ga yawo cewa fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha duk wani shugaba da za a kama a Najeriya kowaye duk tabararsa duk abin da zaka faɗa na rantsi da Allah ba zai kai wako ba sai nace auna ba ba zai kai ki ba to abin da ya kamata matasan mu su koya kenan ko ba ka san wannan matsala a zuwa ta tsaura cewa wani abu ya fara shi gaskiya bai kyautawa bai kaza ba wannan ba ne bane amma daji da tsinuwa ba daidai bane ko kana so ko ba ka so sai an faɗa wannan shine abin da ya kamata a gaya wa ƴan uwa duk wanda zai iya zuwa ya zauna ya ji karatu to wannan abin ya kamata a gaya ba domin shine wa'azi cewa a wani abu da kai bilibin da shi a kauce ka da kai wani abu da kake kake ganin ba wanda ya isa a kauce ka da kai shi ake kira wa'azi kuma shine kangare wanda aka yi wa Annabi Hudu idan kake jin wannan to kai ma ka zama dan dan cikin wayannan tawaga an ma wa'azi ka kiji saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine malam yake gaya mana anan to kaga wato fasadun naji wa tarkuhum awamir Allah lalacewa mutane fasadi da kuma gwanin umarnin Allah madaukakin sai shi ya shi zai janyo wannan wa tabdilihim addini alhaq wato da canza addinin gaskiya da suka sai Allah ya kaudu la lahum dabbatan min al-ardi to dalilin haka zai ta lalacewa da aka yi a ban kasa sai Allah ya sa wato wata dabba ta fito daga ban kasa wasu malamai suka ce daga maka wannan dabba za ta fito wasu kuma suka faɗi wasu garuruwan daban da ba ita ba an yi maganganu da yawa ibnu abbas da hasan al-basri da qatada sun yi da kuma ruwaya daga sayyidina ali wato tukallimuhum kalaman ay tuqaibuhum muqaibatan suka ce magana sosai wannan dabba za ta rike da mutane ita wannan dabba ada da wato adaul qurasani wato yake cewa za ta rika musu magana ta rika cewa innal la zakanu bi ayatina la yuqinu aka za ta rika cewa to wannan wannan irin mutane ne da ba sa imani ba sa kakankancewa da ayoyin Allah madaukakin sarki kawai aikin da za ta rika yake sai ta gaya wa mutane wannan kalma to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana wannan to akwai ruwayoyi da yawa da aka kawo wato dangane da abin da ya shafi wato al'amuran tajin kiyama akwai ruwaya da aka ce na Aisha Allah ya kara mata da ruwaya da gare ta ko kuma Hudayfa ibn al-Yaman yana cewa na tadakaru amru sa'ati fa qala la taqumu sa'atu wato akrafa alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min gurfati huzaifa yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya leko gurin mu ta wani daki wani abu da zakaru amru sa'a muna tattauna akan yanayin tashin alkiyama فقال في النبي يقول لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات تروا عشر آيات كي القيامة ولا تأتي وجاء نونا مكو وسأل أمومي بلا قومة يقول قنسو يا النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلوع الشمس من مغربها كل ورانا دقا وفاتتا والدخان دون حياتي دزي فتو والدابة شنو معنى الجاهل دو تدبة وخروج يأجوج ومأجوج يفتو يأجوج ومأجوج wa kuruji Isa ibn Maryam da fitowar Annabi Isa ta kowar Annabi Isa dan Maryam wadda da da kuma dujan wa salatatu khutubin da girgiza kasa da za a gida uku kasbun bil maghribi wa kasbun bil mashriq sai za a yi ta a gabashin duniya sai kuma a yi ta a yammacin duniya sai kuma bi jaziratul arab annabi yace sai kuma da wurin larabawa za a yi in ka koma tarihi dan ba magana muke akan akiratu sa'a ba da za a yi ma magana wa'annan abubuwan su kan yadda suka faru ونار تخرج من قعر عدن تسو da wata wuta da za ta kullu ita ma ta kullu da kanta aiko jarun nas kabitu ma'um haitu batu wanda idan mutane za ta rika korawa duk inda mutane suka koma za su kwana sai ta tawo wurin ita ba wutar nan ta kwana zuwa ta kada su gabas ta kada su yamma haka wutar za ta rika ita ma tana da cikin alamomin taji an kiyama sannan kuma akwai wani hadisi da ba annabi alaihi salatu wasallam yake har sai abubuwa guda uku sun kullu shine na farko kullowar rana da yawa faɗata na biyu dabba na uku kuma dujan wannan akwai hadisi nasa daban akwai kuma hadisin da ya magana akan wato shine wato um zuwan wannan dabbar da zuwan dujan da sakkowar annabi Isa kuma duk hadisai ne kuma ingantattu to shine sannan akan dabbar aka yi ta maganganu akan cewa akarajna lahum dabbatan ne dabbar wasu suka ce da uwar annabi salihu alaihi salatu wasalam ita za ta yi ɗaya yadda za ta kullo ta ƙarƙashin ƙasa yadda ta yi ba ta ƙarƙashin ƙasa za ta fito wasu kuma ka ja wata dabba ce daban Allah madaukakin sarki zai halice ta a lokacin wasu kuma ka ce jassasa akwai wata dabba da annabi yake jassasa lokacin da bijan zai zo hadisin muslim in za ku iya tuna shi haka ake kiran sa hadisul jassasa dogon hadisi in ban manta ba hadisin tamimu tamimu ne ko eh saboda haka dogon hadisi da yake magana ita wannan rahoto kawai za ta rika zuwa ta ɗauko ta kai wa bijan da zai ce wai duniya a fara a ita za ta yi ta gaya wa to ai mutanen gandun albasa ba suna cikin hali kaza da kaza ko mutanen kano suna cikin hali kaza da kaza to zai bi dan an kai man rahoto zai ga ta iya ta ina zai shigo gandu ko ta ina zai shiga ita kawai rahoto za ta rika kai ba to kaga ai hadisin da sa da sa ta abin da yasa duk da hadisi ne ingantacce ba za mu yadda shi ne wata wuda hadisin bai nuna ita za ta yi magana da mutane ba an ce dai za ta kawai dudan rahoto kawai wasu malamai kuma suka ce malamai ne Allah ya wato samar da su da za su jawa ji suna ta gaya wa mutane annan na zakano bi ayatina na yake wasu malamai suka ce a wata cuta ce Allah zai saukar kawai a ban kasa wadda annoba eh wata irin annoba da za ta sauka amma maganar da ta fi ƙarfi ne dabbatan kai kawai wata dabba da Allah madaukakin sarki ya bada saboda ba ka da nasi ingantacce da ya nuna ga abin da wato zai faru dangane da wannan to kalle mu tana magana da su annan naka kanu bi ayati na layu ne cewa lalle mutane ba su yi imani da ayoyin mu ba ba su sakankance da ayoyin mu wajen Allah yake na ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yace wa yawma nahduruhum min kulli umma katina ranar da za mu tattaro su daga kowace al'umma faujan jama'a jama'a mimman yukadzibu bi ayatina daga wanda suke kayyata ayoyinmu wa hum yuzauna ana tattaro su ana karkata su kaji kaji ko da al'umma za ta tura tawagar ta shine yuzauna hatta idza ja'u har sai sun zo kada sai a ce akazzabtum bi ayati shin kuna karyata ayoyi na ne walam tuhitu biha ilman alhali wa kutewaye da ita a ilimi ba amma za ku tinta amalin ko ko me kuka kasance kuna aikatawa sai Allah ya ce ni na'am wa waqa'a al-qawlu 'alayhim بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah madaukakin sarki yake wa waqa al qawlu alaihim sai alƙawarin azaba ya tas- ya tabbata akan su alƙawarin da suke yi sai so a kawo musu to zai tabbata akan su bi ma zalamu saboda zaluncin da suke Allah yake fa hum la yantiquna ba sai sai magana ba a wannan ranar alam yarau kin ba ta gani ne anna ja'alna laila mu wa mun sanya dare yaskunu fi dan su rika nutsuwa a dare dare mahutar bawa in ji ba hauki sai an sanya dare ne dan su rika samun nutsuwa wannan hara mutira aka sanya yini shi kuma ya zanto abin lura gurin da za a yi hada hada inna fi zalika laayati cikin wayannan dare da yini akwai ayoyi amma ba ga kowa ba ne kaumin yu'minu daga mutanen da suke imani da Allah madaukakin sarki sai Allah yake na يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين na وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء
wane mutum إنه خبير بما تفعلون Allah madaukakin sarki yake wa yawma yunfaqu fi suri ka tuna ranar da za a yi busar kaho ta biyu ba faji a man fi samawati duk wanda suke cikin sammai gaba ɗaya ba ware kowa ba har mala'ika jibrilu duk sai sun firgita wa man fil ardi da wanda suke ban kasa to an ce na sama ma za su firgita wannan da na kasa sai Allah madaukakin sarki ce illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya ga dama kawai ba faɗe su ba na duba wani tafsiri ya kawo wani abu da yake kawowa na cewa banda malaika Jibrilu da malakul mauti da Israfilu duk wayannan gaba ɗaya wayannan manyan malaiku su kadai ne za a ce illa man sha Allah to amma dai abin da ya dogara da shi bai inganta ba da yake cewa su kadai ne bayan kowa ya faɗi ya mutu gaba ɗaya sai a tambayi malakul maut a ce zaurawa sai ke zaurani da mala'ika jibrilu da israfilu da mika'ilu sai a ce kowa duk su ma ɗauran mala'ika jibrilu a ɗauran sa israfilu a israfilu a ɗauran shi ma wanda ya mutu kawan mika'ilu ne kula da ruwan sama shi ma a ɗauran sa saurawa saura malakul maut kawai sai a ce to kai ma ka mutu sai ya mutu shi ma bayan ya mutu bayan nan ne Allah zai ta tambaya liman mulku yau ba kowa da an shekara da shekaru Allah yana tambaya yau mulki nawa yi Allah ya ji dan kala rawi zai ce ma na zo wai kace na ka sarkin Kano kai sai ce wai sarki kace kai daga hannu to wanda da jima irin da barkwanci an ce ma ba kowa kuma kace za ka ji wani ya daga hannu duk Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa to za a buta kawo wa man fil ardi illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama bai gaya mana cewa yi ba wa kullun gaba ɗaya bayan Allah a tauhu za su zo wa Allah dahirina suna miƙa wuya sai ya dahiri kowa zai zo yana miƙa wuya sai Allah ya ce wa garan dibala a wannan ranar za ka ga duwatsu da sabu ha jamidatan za ka yi tsammanin a tsaye suke kaga akarok kaga dutsen odu dutsen dala goron dutse duk manyan duwatsu kai tsammanin a tsaye suke shine jalibata waliya tamuru marar sahab amma kuma tafiya take suna gudana irin yadda girgije yake gudana haka za su rika tafiya suna allahi alladhi atkana kulli shay kamar ka tambaya waye ne wannan aikin za ka ce ba aikin Allah yake shine suna allahi alladhi atkana kulli shay wanda yake sautata komai ya Allah yake wato innahu khabirun Allah gwani ne mai bada labari bi ma ta ta halina dangane da abin da kuke aiwatarwa sai Allah yake ne na من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ يا حي.
آمنون
Hmm.
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yake man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawa guda daya shine wato imamu ada da yake cewa duk wanda yazo wa Allah da ikhlasi da kalmar la ilaha illallah da ka'idodin ta kenan to sai Allah madaukakin sarki yake to wala hu khairun minha zai samu abin da yafi ta alkai abin da ya kun kalmata shahada alkhairi ba ya aljanna kenan to mutum ya ji a sa shi aljanna sai Allah madaukakin sarki yace wa hum su waɗanda suka zo wa ubangiji madaukakin sarki da kyakkyawar kalma da kyawawan ayyuka a wannan ranar min fata'in dangane da wancan firgitin da Allah ya faɗa yau mai izin a wannan ranar aminu da za su zama suna cikin abunkatu Allah ba zai sa suna cikin waɗanda za su firgita da yawa ba Allah ya samu a cikin to kaga illa man sha Allah ta fara fitowa ke to wanda Allah ya ga dama wanda suka zo Allah da kyawawan ayyuka ke sai Allah ya ce man ja'a bi sayyi'ati amma duk wanda ya zo da munanan ayyuka kuwa fa kubbat wujuhum za a kifar da su a kan fuskokinsu a cikin wata jahannama amma man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi mukibban ala ala siratin mustaqim saboda haka kago wanda yake tafiya akan kababuwansa shi yafi alkhairi fiye da wanda yake tafiya akan kababuwansa wanda yake akan fuska shi yafi wanda yake tafiya akan kababuwa ko shakka babu wanda yake tafiya akan kababuwansa yana tafiya akan ya hanya ta daidai shi yafi alkhairi to shine fa kubbatu juhum fil nari za a kifa fuskokinsa a wuta an tuji zauna illa ma kuntum ta'malun ai ma tuji zauna ba abinda za a saka muku a wannan ranar illa ma kuntum ta'maluna fa ce abinda kuka kasance kuna aiwatarwa sai Allah ya ce na'am إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين Allah madaukakin sarki yace innama adatu hasri kenan wato kadai umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda ni ba an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan garin shine alladhi harama wanda ya mai da shi wato ya mai da garin mai alfarma eh makka da madina alharamain kenan ya mai da garin mai alfarma walahu kullu shay sannan kowa da komai nasa ne sai Allah yake wa umirtu sannan an umarce ni an akuna min almuslimi in kasance cikin masu ne kauya musulmi kenan shine kan a suratul yunus inda Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini wala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum shine abin da Allah madaukakin sarki ya kara gaya mana dan Yunus kenan ko kuma ka dawo kasa suratul Qur'an da Allah yake fal ya abudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf shine alladhi haraba wa adwalahu kullu shay'in kenan wa umidu an akuna min almuslimin an umarce ni in kasance cikin musulmai wa la tamutunna illa wa antum مسلمون كده زي الله يجي نعم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يا سلام ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين Allah madaukakin sarki yace wa an adlu alquran ai umirtu an adlu alquran kenan an kuma umarce da rika karanta alqurani wanda baya karanta alqur'ani yayi asara saboda babu wani abu da zaka rika ganin hoton ke kwantar ba da hankali wallahi saboda alqur'ani idan bacci ne ba ka samu ba kwaya za a baka bari ka karanta alqur'ani ka rika karanta shi da fahimta don Allah ya da hankalinka zai kwanta ka samu kwanciyar hankali kai bacci ko da zaka sha kwayar to qur'anin shi zai kwantar ba da hankali to sai Allah ya ce Allah ya umarce ni da rika karanta alqur'ani kada ya zanto kana cikin wanda qur'ani zai kai tsara cewa inna qaumin takazu hadha alqur'ana mahjura karkar sake qur'ani ya kai karaka ka kaura cewar baya biya ji alaka sa daga alqur'ani daga ramadan sai ramadan duk wanda ya fada a wannan yanayin ka yayi asara yalla yace ba mani ka da duk wanda yake riya ba inna baya da dinin nafsi bayan Allah an karawa mutum kirki ba kansa kaiwa duk wanda ya zama mutum kirki kansa yayi wa Allah sai yace wa man dalla wanda ya bata kuwa wa kul inna ma ana nabiyyu ana min al-munziri kace da shi ni ina cikin masu yin gargadi kawai aiki na gargadi ne zan zo in ga muku wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama kar ya buku ba ya rage ina ta sai aya ta kalfi Allah yake ni na'am وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki yace wa qulil hamdu kace godiya ta tabbata ga Allah lillahi wa qulil hamdulillah kace lalle godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki saboda shine wanda za a gode masa fil ula wal akhirah kenan a farko da ƙarfi to shi ne Allah madaukaki ai lillahi alhamdulillahi la yu'adhibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alayhi godiya ta tabbata ga ubangijin da ba zai azabtar da kowa ba face sai ya kafa mar hujja duk wanda za a wato azabtar da shi sai an kafa mar hujja wala idari ilayhi da ba shi hanzari in shi za Allah yake sayyikum ayati da sanin zai nuna muku ayoyinsa eh kamar da ya faɗa a can suratul fussilat cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq sai da sanin za mu nuna musu ayoyin mu wato duk a dukkan sasanni kenan akan kawunan hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq aje Allah ya bayyana musu cewa lallai fa shine akan gaskiya su suna kan fata duk abin da za a musu yanzu na azaba sun cancanta a yi musu shine wa qul alhamdulillahi alladhi wato wa qul alhamdulillahi sayyikum ayati fa ta'rifuna da sannan za ku santa sai kowa ya gamsu shari'a za a yi ba amma sai an gamsar da kai ba ka da gaskiya sai Allah madaukakin sarki yace wa ma rabbuka bi jahilin amma ta'malun lalle ubangijin ka bai kasance marabkani bane dangane da abubuwan da bayi suke aiwatarwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana akwai guraren da ya kamata mu tsaya mu san fadada amma sai muka ga ayoyin da zamu rage ba su da yawa shi za mu kai dan ja ayoyin mun kara minti biyar yau kawo mu da minti biyar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladanta abin da muka yi kuskure Allah muka kuskure sarki ya yaje mana akwai dan uwa Alhaji Ibrahim Yola Aisha Azubi an masa haihuwa jiya yake turo mu koyo ni da asuba ɗan biyu duka maza muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ya muka albarka ya ba shi ikon tarbiyyar da su ita kuma mahaifiyar da su yara Allah ya kara musu lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su abin da za ka jibinci lamuran su har zuwa tashin su da rayuwar su gaba ɗaya muna roƙon ubangiji da sunayen su kyawawa da tsoron su madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun su na alheri Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ayoyin da muke riyawa Allah ka sa zama hujjoji a gare mu ba a kawo mu ba Allah madaukakin sarki ya sa ta zama sanadiyar mu shiga aljanna muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsoron ka madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da suka riga mu gidan da suke Allah ka jira da rahama abubuwan da suke muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya waɗanda suke neman tashi hankali da matsaloli a ƙasa na Allah ka magance wannan shugabannin ma'aikatiyar su suna tattaka musu tausayin mu a cikin zukatan ina kuma ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobin ta madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a Allah ka gara mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا نفسك لك العزة عما يشكون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين